suna da ayoyi tamanin da biyu daidai kamar yadda malamai suka yi magana akan falalansa a karatar bukari buhari da ya fi da hadisi imamu bukari babban malami ne kowa yana da tarihin buhari lokacin da aka haife yi duniya an haife yi makaho baya gani makaho ya zo duniya baya gani sai uwar mahaifiyarsa ta matsa da ta matsa da yi masa addu'a tana addu'a sai a mafarki ta ga jibril ya ce ta dalilin addu'an ki Allah ya ce an mayarwa da danki idanunsa daga nan shikenan sai idanun Buhari ya dawo a dalilin addu'ar uwa idanunsa ya dawo kun ji duk wanda la faɗa ka hararo masa wannan malami ne na hadisi to sannan qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah yana cewa inna la ta'ala qara dahe wa yasin Allah yana karanta ɗahe da yasin ƙabula an ya kalukar samawati wal arara. Kafin a yi sama da ƙasa Allah yana karanta ɗahe da yasin alwar su tsamun shekara dubu yayi. Sai ku ji wannan. Shi Allah aikinsa karanta yasin yana karanta ɗahe yana karanta yasin sai da ya shekara dubu kafin a yi duniya. Falamma sam yadda mala'ikatul Qur'ani. yayin da mala'iku suka ji karatun alkur'ani kala suka ce dube aljanna yana maraba li ummatin ga al'umman da yanzu haza alaya al'umman da dai za a soke musu wannan alkur'anin barkan su wa dube aljanna yana maraba li ajwazan ga cikkunan da tamilu haza za su dauke wannan sa'ad da ce wannan wa dube aljanna yana maraba li alzinatin da har yanda ta takallama bi haza za su yi zance da dahe da yasin wannan ya zo mana ne a littafin masabiha daga hadisin maqil ibn yasari wanda ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala annabi yana cewa suratu yasin suran yasin qalbul qur'ani yasin bai ne zuciyar alqur'ani la yaqrawa ahadam babu wani mutum da zai karanta yasin yuridu daral akhirata ya karanta yasin da neman lahira illa ghafara Allahu lahu Allah zai masa gafara iqra'uha ala mawjikum ku karanta yasin ga mamacin ku wa karaja turmuzi imam turmuzi abu isa ya bidda hadisi daga hadisin anas anan nabi sallallahu alaihi wasallam qal ya ji daga anas yana cewa inna li kulli shay'in qalban kowane abu yana da zuciya wa qalbul qur'ani ya san zuciyan alqur'ani ya san ne wa man qara ya san duk mutumin da ya karanci ya san kataballahu lahu bi qira'ati ya qira'atul qur'ani ayra marratin duk lokacin da ka karanci yakan kafa ɗaya za a baka lada kamar ka karanta ƙur'ani sau goma wa ka raja ɗabarani ɗabarani ya fidda hadisi daga hadisin abu huraira an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qara yasin jama'a duk wanda ya karanci yasin fi lailatin a dare ibtiga a wajen layi saboda neman yardan Allah gafara Allah lahu min zunubi Allah zai masa gafara daga zunubansa faqara uwa ku karanta ta alamoti kuma ga mamatan kaza haka nan ya zo ga makil bane ya sari wa kare da dabarani dabarani ya bada hadisi daga hadisin nan da yaje daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala annabi yana cewa man dawama ala yasin duk wanda ya dawama da karanta yasin kullu lailatin kowane dare in dai zaka yi yasin kafa daya to sun mata Allah ya karɓi ranka haka mata shahidan za ka mutu kana shahidi kar ka ce ba ni da abin sadaka ko na abu kullum niyyar da ita Allah yake aiki kullum ka yi yakin kafa ɗaya kullum kafa ɗaya to Allah da za ka mutu kana shahidi haka ya zo daga itikani na Imam Suyudi wa karajal Buhari Imam Buhari ya bada hadisi fil adab daga littafin da ake kiransa da adab an ibn Umar an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man qara surati yasin jama'a duk wanda ya karanci surati yasin fi lailatin a cikin dare asuba magahurin lahu zai waye gari Allah ya masa gafara kaza wannan din ya zo daga littafin Jami'u Sagir ya zo daga Jami'u Sagir qala sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da amincin Allah yana cewa inna li kulli shay'in qalban kowane abu yana da zuciya wa qalbul qur'ani zuciyan qur'ani shine yasin man qara'a jama'a duk wanda ya karanci yasin yuridu wajhi llahi yake nufin dan neman yardan Allah kai yasin gubira lahu Allah zai ma gafara wa da min al'ajari Allah zai baka lada ka annama qara al-qur'ana isna wa qara'una ma qara al-qur'ana yawa isna wa ihruna marradin za a baka lada kaman ka karanta qur'ani sau 22 wa ayyuma muslimin kowane musulmi qara'a quriya inda aka karanta yasin agunka idza nazala bihi malaku mauti to in dai mala'ikan mutuwa ya sauka gare shi yasin nazala bi kulli harabin ayyarata amlaku mala'ika zai sauka ne kowane harabi ɗaya zai sauka mana da mala'ika goma ya kumuna wanda za su tayi baina ya dai a gaban Allah su huwan su yi sahu yi salluna alai suna nema ma gafara wai sa gabirun lahu suna nema ma gafara wai shahaduna gusuluhu in dai ka karanta yasin kowa ya ji ko to mala'ika ne zai zo duk lokacin da mutum aka ce ya karanci yasin yayin da mutum zai mutu ko kuma a duniya aka karanci yasin to mala'ika ne a kowane harafin yasin daidai mala'ika goma za su zo su yi sabu mala'iku goma nan da su za a suna nema ma gafara za su halarci jana'izanka wa ya tabi wani jana'iza kuma za su bi jana'izanka za su yi ma sallah wa shaduna da wannan mala'ikun za a binne ka wa ayyuma musulmin ba kowane musulmi ne qara'a yazin ya karanci yazin wa huwa fi sakarati yana magagin mutuwa lam yaqbir malakul maut ruhahu malaikan mutuwa dai ba zai karbi ransa ba hatta ya ji a wuri ruwanu bi sharbati min aljanna daidai lokacin da kake magagin mutuwa mutum ya ga yana gargaran mutuwa ya karanci yazin kafa daya to malaika lirwanu sai ya zo masa da abin sha a gidan aljanna ya shirbuwa ya sha shi wa huwa ala firahi yana kan shi bidansa wai kabilu ruhahu sannan azabi ransa wa huwa rayyanun zaka je yana kan shi wayan ciku sai zauna bi kabari a kabarin wa huwa rayyanun yana nan bayi da ihruwa a kabarin sa bai da ihruwa a yayin mutuwa baya jin ihruwa wala ya taji ila hawrin min yaril anbiya daga tabkin annabawa na lahira ma baya bukata ba sai ya sha ba saboda dama bai da ihruwan hata da kullu jannata har zai ga aljanna huwa rayyanun yana nan a koshe wa bil hadisi ya zo a cikin hadisi annabil qur'ani la zura da qur'ani ba akwai sura tashbahu liqayriha wanda tana ceto mai ga mai karanta ta waya gabir lisaniha tana neman gafara mai ga mai sauraron ta to da ana kiran suran da sunanta suratul ma'i yawa ma'amata ma'amata sunanta ila ga ya rasulullah wa mal ma'amat qala yace ta ummu zaibuwa ai tana gama mayyinta na bi kai darai ne da alkhairin duniya da lahira wata da bawa alo tana ije masa hawilul akira fil jikin lahira wato da ana kiranta da dafi'a kuma ana kiranta da ƙariya ila ga ya rasulullah wa kai bazalika ya ake ambaton yasin da haka qala yace ta dabawa an sahibi ya kullu sunin tana ijewa mai karanta ta dukkanin mummunan abu wato qur'ana hu kullu hajatin za ta biya masa dukkanin bukata wa bil hadisi ya zo a cikin hadisi man qara'a duk mutumin da ya karanci yasin kafa daya adala lahu irina hajatan yana daidai da kai aikin haji ahirin kaman ka soke aikin farali na aikin hajji ahirin wa man samaha wanda ya saurari a san ana karanta yi kana lahu sawabu sadaqatu alwan dinaran yana daidai da kai sadaka da dinari dubu fi sabilillah cikin taimakon addinin Allah wa man kataba jama'a duk wanda ya kan rubuta yasin summa yaraba a rubuta ma yasin ba wasali ba komai haka ka shata a da kala hulla wa jawo alwan da wayan sai Allah ya sa magani dubu a cikinka eh inda wani jinya da ya dame ka ka sa rubuta ma ya san ka ya kowane irin jinya ne ka ya magani magani dubu ne zai shiga cikinka wa alwan nurun duk wanda aka rubuta masa ya san yayi ha Allah zai sa masa haske dubu a cikinsa wa alwan barakatan kuma mutum yayi ya san zai zama Allah ya sa masa albarka dubu a cikinsa wa alwur rahamatin kuma Allah zai sa wa cikin ka rahama dubu wa naza minhu kullu dayin duk wani jinya da yake zuciyarka a cikin ka to za a cire a jefar da shi in da ya rubuta ma ya san dubu kaya Allah zai baka magani dubu zai shiga cikin ka haske dubu albarka dubu rahama dubu a cire ma duk wani jinya da yake damun ka wa gillin gillu ma a zuciyarka a take Allah zai cire ma ita ta mutanen ce za a rubuta rubutu ana ya suna ta magana mu kuma hadisi muke karantawa mu fil hadisi mu ce ma dabari ya ni ya ce mu ce buhari ya ce ai ba dama ka hana shan rubutu ko yanzu mutumin nan ai wanda ya hana kai yan rubutun ka ji wannan falalan ai ya cuce ka da magani a cikin sauki duk abin da ya dame ka na duniya duk jinyan da yake damun mutum ku ce a rubuta ya san kafa da ya baye shi eh kaji wa bihi la yuzbihu idan mutum ya waye gari ya yaya san kafa daya kowa ya jigo wa bil hadisi kai ya zo a cikin hadisi man gara suratu yasin duk wanda ya karanta suran yasin fi lailatin adare azba magahurun zaka waye gari Allah ya ma gafara wa an yahya ibn kasir kana balagana labari ya iso mana anna wucewa man qara yasin hina yusbihu duk wanda ya karanta yasin yayin da aka waye gari lam yazal fi barin ba zai waye gari yana nan ba zai gushe ba cikin farin ciki hata yamsi har ya mareta wa man qara duk wanda ya karanci yasin hina yamsi yayin da ya mareta lam yazal ba zai gushe ba fil barin yana cikin farin ciki hata yamsi har ya waye gari wa bi hadisi ya zo a cikin hadisi ikra'u yasin jama'a ku karanta yasin fa fa inna biya ihirina barakatan a cikin yasin fa akwai albarka ihirin ma qara'a jayun duk mai yiwa inda ya karanta yasin illa shaba sai ya ji ya koshi hausa suna cewa menene kuke wannan karin maganin yunwa ba ta maganin menene lawala ba menene to yasin yunwa ana mata yasin yawwa tun da gwaje ba mata lawula to ana wa yunwa yasin ba ita ce ita yunwa bane gabata da yasin sai ta kashe ta Allah ai yasin ba za ta bar ma yunwa ba in dai kana jin yunwa kai yasin kafa dai sai ka ji ka goshi wa ma qara'a arun duk mutumin da ba yi da sutura ya karanci yasin kafa daya illa yake da sai Allah ya ma yadda za ka yi sutura wa ma qara'a azabu gauro in dai ya karanci yasin kafa daya illa ta zawaja Allah ya da sai Allah ya ba shi mace in dai gauro ne kai yasin kafa daya kurum wa man qara'a kayyiban duk wani matsoraci in dai karanci ya san kafa daya mutum yana halin tsoro illa amina sai Allah ya aminta da shi wa ma qara'a masjidin wanda aka kama kulle ya kurkuku in dai ya san illa faraja anhu sai Allah ya yaye masa ya fito da shi wa ma qara'a musafirin duk lokacin da matabi ya karanci ya san kafa daya illa a ayan ala safari sai a tafiya ta sa Allah ya sauwaka masa wa man qara'a rajulun ralat lahu ralatan duk wanda wani abin sa ya bata dabban ka ne bata kudin ka ne bata wani dan ka ne bata to in dai ka karanci yazin kafa daya illa waje da sai ka samu abin wa man qara'at indal mayyit duk lokacin da mamace mutu agun aka karanta masa yasin illa ku bi fa anhu Allah zai masa rangwami wa man qara'a da shanu duk mutumin da yana jin kirwa ya karanci yasin illa rawuya sai ya ji ya goshi eh wa ma qara'a marirun mara lafiya in dai jinya ya dame ka karanci yasin illa buri'a sai ka warke to jama'a kun ji duk wanda jinya ya dame shi in za ka yi kurin ka karanta yasin eh in dai da wani jinya ka ji a jikin inda karanta yasin ka gani jinya kowace iri ne ka karanta masa yasin idan ka dage kuma kai dagegge ne inda ka kai zuwa yasin din dubu ka gani idan kai dan zamani ne ka je baka yarda ba sai an auna ka je a auna ka za su ce ma ba jinya eh yasin din ne zai je kashe jinyar ya je kare ta kashe ta zai ai masifa ce yayi wani mutum sai ya yadda ka gani a ko'ina yin ya je baya barin abu ai kurin ya sun za a karanta jin yadda ya dame ka sai ya ji ya ta gargaza ta ba sai bature ya zo yana nuna ma wani na'ura ko na menene ba ruwanka dan na mata yasu wa bil hadisi yasu lama qara Allah yayin da ya karanta yasu wa bil hadisi man da kalal maqabira duk wanda ya ga makabarta wa qara suratin yasin a makabartan an ka karance surar yasin kafafa anhum yau ma izin a wannan wuni duk yan makabartan sai Allah ya sauwaka musu azaban wa kana lahu bi adadi ma biya sanadin kana da lada adadin mamatan da suke makabartan kaza fi ruhul bayani wannan ya zo mana a ruhul bayan waruya an samu ruwaya bi isnadi sayi da isnadi ingantacce an abubakar sadiq ta sayyidina abubakar sadiq wa ibnu abbas da abdullahi dan abbas radiyallahu ta'ala da man qara yasin suratul yasin duk wanda ya karanci suratul yasin ila kauli kana yi kana yi har ka je iz jaa al mursaluna kaga aya ta sha uku kenan yasin wal qur'ana lakim har ka je iz jaa al mursaluna wa da'a ala azar in ka zo iz jaa al mursaluna nan sai ka tsaya nan ka roki bukatarka ka ce Allah kaman kaza wa da'a ala azar ya gurbin sai ka yi addu'a istijaba lahu Allah zai amsa maka wa kad jarraba zalika mutane suka ce Abdullahi da Abbas sai da Abubakar ce mun jarraba mu haka ne eh ja mana mu je izza al mursaluna mu jina yasin wal qur'an al hakim إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وكشي رمان بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نهي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أتيناه في إمام مبين ونرم لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون za ka ga shine aya ta sha uku daga nan ka zo nan ka tsaya sai ka daga kai addu'a bari mu yi alfarma manzo ai sirrin ke nan duniya da lahira kowa ya sa bukatunsa Allah ya biya mana Allah mai niyya saluka biyan ne shirin ka antin la ilaha illa anta ahadu samad alladhi lam yalid wa lam yulad الله يا رحمن يا رحيم الظاهر يا بعد ما قلوا السلام يا مولى مولى عزيز يا جبار يا خالق بار يا مسلم يا rahat lujil usul kulli man alhamdulillah alamin alfa to duk lokacin da za ka karanta ta in ka zo daidai gun nan to ka za ka roki Allah sai da na ugar yace mun jarraba ta Abdullahi da ba zai ce mun jarraba in ka roki Allah bukatan ka kuma sai ka je can ƙarshen sura kowa ya ji wannan sigar to kun ji yadda za ku yi eh wada'a ala azariya istajaba Allahu lahu wa qad jarraba zalika wa qala sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da amince Allah ya ce man qara surati yasin fil layli duk wanda ya karanci yasin cikin dare auna harin ko da wuni lam yudriku yawma idhin zama a wannan wuni zunubi ba zai riske ka ba kaza wannan din ya zo a littafin Shamsul Ma'arib al-Kubra na Shehu Buni naqala ibn Habib ibn Habib ya kira to hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ana qala annabi yana cewa inna bil qur'ani la suratan alkur'ani akwai sura tur'a ana kiransa da aziza azizatin inda layi da sahibuha ana kiran mai karanta ta da sharif inda layi sharifu ne a gurin Allah yashbahu qariwa yana neman ceto ga mai karanta ta yawmal qiyamati fi aksari daga mafi yawa min rabi'a da murarra waye yasin ita ce yasin wa qala sallallahu alaihi wasallam annabi yace tarabu maradatu shayadin manya manyan shedanu masu tsauran kai suna guduwa min suratul yasin inda ana karanta suratul yasin da ƙarshen suratul hajjar da falaki da nasi wa qala sallallahu alaihi wasallam annabi yana cewa inna fil qur'ani la suratun a qur'ani ba akwai sura yashbahu li qairuha yana neman ceto ga mai karanta ta wa ya gafiru yana neman gafara lisaniya ga mai sauraron ta ala annabi ya ce ma'anan na an waye yasin ita ce yasin wa ana hasan labari ya zo daga malam hasan basari radiyallahu ta'ala anhu أنا النبي صلى الله عليه وسلم جاء من قرأ سورة ياسين جماعة دول دي يكرن ياسين وهي من دكاني في ليلة الجمعة جاء دادن جمعة إيمانا دبن قسيا واتسابا دنيم اللادا غفر له ما تقدم من ذنبه وأنه صلى الله عليه وسلم النبي أنا جاء من قرأهما في الليل وندي يكرن دازت كندري أو نهارا قد وني لم يدركه يوم إذن ذنبه أو نرانا ذنبه بذير السيسبة وانه صلى الله عليه وسلم انه قال annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa alhamdulillah dukan godiya ta ba daga sarki Allah allazi akramani wanda ya karrama ni wa karama ummati ya karrama al'umma da bi surati yasin da suran yasin wa ayatul kursi da ayatul kursi wa qul huwallahu ahad wa anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala annabi yana cewa man sallala lailatul juma'a rak'atayn duk mutumin da yau alamar daren juma'a annabi ya ce kai sallah raka guda biyu fi awwal rakata a farkon raka bayan fatiha annabi ya ce ka karanta yasin wa bi sani ya ce raka na biyu bayan fatiha ka karanta tabarakal ladhi bi yadihi mulk to in dai kai wannan daren juma'a a dabi kulli harabin a kowane harafi na wannan sura guda biyu Allah zai baka nuran haske yas'a bayna dai wanda zaka dinga tafiya da idan za a je taron tayin kiyama a lahira waya kuzu kitabahu bi yamini in kai wannan nafilan kuma zaka rike littafin ka hannun dama wa tuktubu lahu za a rubuta maka bara'atun minan nari kubuta ba kai ba wuta wa yashbahu fi sab'ina min ahli baiti a dangin ka sai ka ce cin mutum saba'in ala wa man shakka fihi kana munafiqan annabi yace duk wanda ya kokonto da abin da na faɗa annabi yace munafiki ne to kowa ya ji wannan ko daren juma'a raka'a biyu fatiha daya sai kai yasan in kai fatiha daya sai kai tabara in kai sallama shikenan to in dai kai wannan annabi yace za a baka haske wanda zaka dinga tafiya da shi za a baka takardanka a hannun dama ba kai ba huda zaka ceci mutum 70 daga danginka kaza wannan ya so mana fi durrun nazim wa kare da ibn dariri an sa'id ibn jubair annahu qara'a ala rajulin majnun ya san fa bara wani mutum ne bai da hankali sai ka karanta a kunnan sa ya san kafa da sai warke in kun samu mahaukaci ko mara hankali to ya san zaka kama kunnan ka karanta masa kafa da in Allah yadda zai warke wa kare da muhamili muhamili ne bi da hadisi daga ma'ali عن عبد الله بن زبير رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم annabi yace man ja'ala yasin amamu hajati duk mutumin da ya sa yasin shine limami a aikin sa karaita lahu bukatar sa za ta biya wala hu shahidun marsulun inda darimi kaza bi itigana waya bida bi kirati yasin kuma ana karanta yasin eh saba marratin yasin idan za a karanta yi ana so mutum yayi kafa bakwai in kana da bukata mai nauyi au ide wa ihirina ko kai ahirin da dai yanzu tsarin sa kenan ko kai bakwai ko kai ihirin da daya in kai bakwai din bakwai ne in kai ihirin da dayan ma bakwai uku ne yawa dan ka gane daga jan ce ko ihirin da daya au ide wa arba'ina ko kai arba'in da daya idan kai arba'in da daya to ya zamanto bakwai shida din kaɗan ne babu fala shakka babu kokonto wala shubatan babu rigima bi tasiriya duk bukatun da ya dame kan kai wannan Allah zai biya ma bukata fa inna Allah ta'ala ya kari hajatu Allah zai biya ma bukata bi lutubi da tausasawan sa karami da karamcin wa qala baro wasu malaman sun ce kana so kai yasan 41 din to ga siga da zaka yi bakwai in kai bakwai din ma yasan 41 yake eh idan lafazi yasin in ka in zaka yi yasin din kaba bakwai zaka yi in ka ce yasin yasin sai ka faɗa sau bakwai to kana daga in ka faɗa sau bakwai a na bakwai sai ka ce wal qur'anu al hakim innaka laminal mursalin sai ka tafi kana tafiya kana tafiya wai za balaga kiratu yayin da karatun ka kai zalika taqdirul azizul aliyam zalika taqdirul azizul alim to kamar mai tayi sau 14 in kamar ta zalika taqdirul azizul alim sau 14 kuma sai kai gaba eh fa idza balaga idan ka zo salamun qaulun murrabbur rahim salamun qaulun murrabbur rahim sai ka mai mai sau shahida wa idza balaga qaulu yayin da gaji awalai sallazi ka daga samawati wal ardi gairin ala yuglaga mislahum balaya yukarruha sai ka mai mai tayi sau hudu yi wannan to in kai kafa daya haka in kai kafa biyu haka in kai so in kai bakwai a haka to wannan yana daidai da kai yasan 41 eh shi kafa daya kai kafa daya tal za kai a wannan tsarin da na faɗa in dai kai kafa ɗaya kai yasan arba'in da ɗaya kuma ga dalilin arba'in da ɗayan ku auna ku gani ka san yasan za ka maimaita sau bakwai ka riƙe ko to a riƙe bakwai zalika ta gadirul azizul alim za ka maimaita sau sha hudu bakwai da sha hudu nawa ne ashirin da ɗaya to salamun ƙaunin mun raburin za ka maimaita sha shida ashirin da ɗaya ga sha shida talatin da bakwai to a wani sallade ga daga sama wato lai za ka mai ta yi sau hudu shi ne kafa ɗayan kai yasin ne arba'in da ɗaya yasin ne kafa ɗaya tal in kayi yana daidai da kai arba'in da ɗaya in ka je ka zauna za ga hakan haka yake in ka zo yasin sau bakwai za ka mai ta ta zalika daga diril aziz al alim ka mai ta yi sau sha hudu salamun qaulun min rabbir rahim ka mai ta yi sau sha hida أوليس الله أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بعليا كما يتعيث هدو sun ma ta gara ila kirya sannan sai ka je ƙaryen ka an kai wannan ɗayan kai ya san arba'in da ɗaya eh amma mutum ya ce ma kaman arba'in da ɗaya sai ka ce zan ma wannan ka yarda kar an baka arba'in da ɗaya kai wani wannan dan ba wannan kuka yi magana da shi ba yawwa amma biyan bukatan ka kaga ba za ka yi arba'in da ɗayan ban kai wannan kafa ɗayan to ka yi san arba'in da ɗaya cikin sauki eh to kaga daga nan sai ka je ƙaryen sa fa balagal majmu idan ka tattara yi malam yace i dai wa arba'in daidai yake da yasan arba'in da daya wa man qara suratu ala hadi tartibi duk wanda ya karanci wannan tsarin wannan yadda muka gaya ma in kai sau daya wannan dan in kai sau biyu in wani bukata ne mai nauyi mai mai ta wannan dan sau bakwai to ya hasil muradu zaka sadu da muradinka wa maqsudu haka za a kattul ijaza anil mashaki wannan muka riki ijaza a gun shegunnai ba gun kowane malamai shehunne ne suka yi mana ijaza da wannan din eh in mutum zai arba'in da ɗayan sa sai ya yi kai kuma a gun shehun ka kane mai ijaza kai wannan ta yi gina arba'in da ɗayan ne eh sai ka kwana kana tafiya mutum ya tayi da safe ya je ya huta baka je ba alfarman manzon Allah haka raja imamu sa'alabi imamu sa'alabi ya fita hadisi daga tafsirinsa da ya ji ana nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya ji daga annabi to jama'a ina mutanen suke ne eh wanda suna cewa kar a rubuta to an ji daga annabi bari mu kora muku hadisi aka rajal imamu salabi fi tafsirihi an annabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala annabi yace man kataba yasin annabi yace duk wanda ya rubuta yasin wa sharabaha annabi yace ya sha yasin din adakalat jawahu alwan dawayan annabi yace sai Allah ya higarwa da cikin sa magani dubu wa alwan yaqinin kuma sai Allah ya higarwa da cikin ka yaqini dubu wa alwan rahabatan jin kai dubu wa alwan rahama rahama dubu wa naza minhu kullu da'in wa gillin duk wani jinya da yake jikinka da gillo annabi yace Allah zai cire ma annabi yace a rubuta yasin a sha ko ba wanda za mu saurara sai mu rubuta mu sha kayan wa bin mustadrak ya zo daga mustadrak ana bi Jafar Muhammad bin Ali kala man waje da bi kalbi kasuwatan duk mutumin da ya ji bushewan zuciya yana damun ka rai imani yana dan damun ka zuciya to ya ce bal yaka tuya san ka rubuta ya san fi zammil zujaji ina irin gilas din nan na kafinta ka san gilas dogo to ba allo ba anan zaka rubuta idan zuciyanka keke hewan zuciya yana damun ka sai ka rubuta a gilas eh in ka rubuta a gilas tawadar da za ka yi rubutun da yi za'afaran ne yana na gun yan koli wani ciyawa ne jajaja sai ka dan sa masa karo kan yami tawadar za'afaran ka hada to sai ka rubuta yasin a jikin gilas irin na kafintocin nan kafa daya to in ka rubuta sun mai shi rabahu ka wanke ya jikin gilas din inda ka sha in ka ya Allah ya da keka yawan zuciya da yake damun ka Allah zai raba ka da ka zafil itikani har zuwa itikani na Imam Suyudi wa man kataba yasin bi mai wardi kuma ga wani tsarin mun faɗi na tawada mun faɗi na za'afaran wanda ya rubuta yasin da ma'u wardi da za'afaran wancan za'afaran ne kaɗai wannan kuma sai ka yi tawadan za'afaran da ma'u wardi eh saba marratin in dai ka rubuta yasin kafa bakwai za'afaran da ma'u wardi su zama tawada wa sharabahu ka dinga shan sa kullum ba ba sa saba ayyamin kwana bakwai mutawaliyatin ajere kulli yawmin marata ai ba kafa bakon zaka ya kullum ba kullum kafa ɗaya zaka yi sai ka yi yasan kafa ɗaya da za'afaran da ma'uwardi yau ka rubuta ka sha gobe ka rubuta ka sha jibi ka rubuta ka ya ba fasawa har sati to in dai kai wannan ka rubuta ka sha wa amasa ne duk abin da ka ji a duniya sai ka haddace ko ƙur'ani ne ko ilimi ne in dai a duniya ne ka zai ji abu to abin ya yi gaba zai fita ba wa galaba man yunaziru duk wanda za ku zauna maganan ilimi ko na qur'ani sai karin jahi sai zama ba irinka musaffa za ku yi ilimi za ku yi da mutum yaya za ku yi dai sai ka zama ba irinka wa zama fil ayuni a idanuwan mutane Allah ma zai ma kurjinin da ba irinsa kaza ya zo daga littafin durrun nazim sunan littafin man kataba halil hibzi kuma duk wanda yake so ya rubuta yasin saboda hadda to in kana so ka haddace abu da gaggawa wancan ya zo na kwalkwalonka ga kuma na hadda to bi miski wa zafara ne in hadda kake so to sai ka canja tawada ka nemi almuski ka nemi zafara ne wancan almuski da ma'uwar bi wancan almuski wancan ma wancan zafara ne wannan kuma zafara ne da ma'uwar bi wannan kuma almuski da zafara ne in hadda fa kake so kai saurin hadda in ka rubuta yasin da za'afarani da almuski su zama sune tawada ka rubuta yasin kafa ɗaya tal wato suka to in dai ka wato ma ka wanke shi allan wato suka ka ya habza ma saniya duk abin da kai sai ka haddace wa man saka hali imra'atin muriyatin idan mace tana shayar da yaro to idan aka rubuta yasin da almuski da za'afarani kana biyali da ri'i ya tana ba yaro gaza'a hakanin washi ba wancan mai yaron in yana shan wannan nonon nata zai samu kwalkwalwa mai kyau washi ba wancan mai yaron zai zama lafiyayye duk wani jinya ba zai bujiro yaron ba bi izinin layi ta'ala wa man katabaha duk wanda ya rubuta yasin li dabail amrari dan ya rabu da jinya wal iladi da jinyace jinyace wal awjaye da wani ciwo da ya ji to in wannan kai ya zo Allah ya raba ka da ya katabaha kataba ma a suratul fatiha da sai ka rubuta yasin daya fatiha daya wannan ba ce ko da zafaran ko da ma'uwar di ba a koma ta wada za ka rubuta shi sai ka rubuta yasin daya fatiha ɗaya falaki ɗaya nasi ɗaya wannan sai ka rubuta su kuna ji ko to za mu dawo a yi aikin ja ne aikin ja ne wa man kataba duk wanda ya rubuta yasin lidabail amrari dan Allah ya raba ka da jinyace jinyace wal ilali da wani illa wal awjau ko ciwo wa kataba ma an za ka rubuta sai ka rubuta ta da yasin da fatiha da falaki da nasi da ayatul kursi amma fi zammil fi jammil zujaji ka nemi daro irin farin daren nan ko ka nemi gilas irin na kabuntocin nan to yi mai da zaka rubuta bi miski wa zafarani ta wadan ya zama almuski da zafarani kuma sannan ka sake hada ma'uwar bi wayi ma to sai ka wanke rubutun nan in ka tayi wanke rubutun ba da kowane ruwa ba bi mai madari da ruwan sama za ka wanke in amkana in ruwan saman zai samu in ba zai samu ba kuma sai a nemi ruwan da ya saba ba wai shi rabu har sahibul ilari duk wanda ya ce bai da lafiya kowane irin jinya ne inda ba shi sha wadai kowane irin jinya ne yake damun yayin da zai sha shi mai shan kuma ga abin da zai faɗa sun mai kulu ya ce inda ya rabu yayin sha ya ce nawaitu shifa'u bi ayatin lahil azim na yi niyan Allah ka warkar da ni da ayan Allah mai girma wa asma'ihil kiram fa inna la in dai faɗa ka nawaitu shifa'un bi ayatin lahil azimi wa asma'ihil kiram kurin ka faɗi wannan sai ka ya fa inna la ta'ala yashfi yanzu Allah zai warkar da yi wa yu'afi ya bai lafiya min kulli illatin kowace jinya ce ko yasin nan nasu ne na zamani kai wannan kurin a yamin inda mutum ya je ya gani ai Allah ɗaya ne min kulli illati wayan fau kuma zai amfana da min kafqanil qalbi zuciyarka tana wani darkar da za ta daina yi war da fadi ko faduwan gaba min jalai na raki in wani faduwan gaba ko na bai da zaka ya faru ma zakarna kai wannan wa man kawasi yasin ana yi yasin wato linamu rizqa saboda karuwan arziki wal barakati da albarka wa badawal kairati da budin alkhairi in wannan kake so ko arzikin ka ya karu na dabobi ne ko albarka ko Allah ya buda alkhairai tafsiru sai a rubuta ya su wa turau bi kulli shay fa da zaharul barqati sai a dora ya ko wani abu sai albarkan ya bayyana ko a ilaya ko a ba dabobi su ya ko wani abin ya sha kaza bi shamsul ma'aribul kubra wannan yine bayani akan yasin to ja yasin din mutum na'am bismillahir rahmanir rahim yasin wal qur'anil hakim bismillahir rahmanir rahim yasin wal qur'anil hakim wannan sura ta yasin an sauye ta ne da garin maka tana da aya 82 bismillahir rahmanir rahim yasin wal qur'anil hakim
innaka laminal mursalin yasin din Allahu a'lamu bi muradihi bihi wal qur'an al hakim da ka faɗa rantsuwa ce Allah ya da al qur'ani ai alamu hukam abun hukunci bi bi ajibul nazami da wato qayatarwan tsarawa sannan kuma bi dabail ma'arifi bi dabail ma'ani badiul ma'ani yana da qayatattun ma'anoni wanda Allah ya ajiye masa akwai qayatattun ma'anoni a cikin yazin wani ƙur'anin hakim gaba kaɗan.
Innaka alamin al-mursali.
Innaka cewa kai ya manzan Allah ya ji Allah. Ya ce lamin al-mursali na kana daga cikin manzanninmu. Da suna cewa lasta mursala sai Allah ya sauke wannan ya ce innaka ai lamin al-mursali na kana daga cikin manzannin Allah.
Ala siradin mustaqim.
Ala siradin kana na kan tafarki. Mustaqim madaidaci ai dariqil anbiya'i. kabla ga tabarin annabawan da suke can gabanin ka a tauhidi na tauhidi wal huda da shirya wa taqidi karfawa hana bil qasam na rantsuwa wa gairihi da wannan sa raddi ne li qawlil kuffar gaba dan kafirai lazu mursala da suka ce hi ba manzo ba innaka kuma da ka ce innaka laminal mursali ala ziradan muzikin kana na akan tabarki madaidaici annabawan da duk suka tafi akan tabarki duk tabarkin da annabawa suke kai to amma takadimi za ka yi sai ka yi ta'akiri su annabawan suna nan akan tafarkin da annabi yake kai wannan shi yafi daɗi su ɗin suna nan akan tafarkin da annabi yake kai yawwa dai shi ne gaba da su eh aka ce yau ya kake annabi yace tun ba adamu yana tsakanin tabo da ƙasa ma ni annabi ne to kaga inna ala siratin mustaqima su ma annabawa suna tabarkin da annabi yake kai mu je gaba kada na tanzilul aziz rahim tanzilu shi wannan alqur'ani sauƙaƙe ne al-aziz bi mulki ga buwayi gagara misali a cikin mulkin sa shine sarki Allah الرحيم كما يجن كي بكلبه قالتا سكبر مبتدا لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لتنذر كي قرقدي دار القرآن قوما قمتانا دما أنذر آباؤهم فايو إيا ينسى قرقدي با لم ينذروا في زمان فترة زمن فترة فهم سودنا القوم وإن متانا قابلون ذر ربكنا عن الإيمان قبنق الزياء والرشد الشريعة لقد هكا القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون لقد هذا القول حقيقة فرن أبنجي يا وجبا على أكثرهم كما في يوم سبيل عذابي دزا أمس عذابا وهم سودنا لا يؤمنون بسي إيماني با إنا جعلنا في آناكهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمهون إن الله يشمون جعلنا ذا مسنيا في آناكهم أويا ينسو a galalan an kwabi an taron mu ila yal aidi a hada hannaye biyu li'anna la gallu idan an ce galla ya jama'al yadu ila alwunqi a hada hannu ne da wuya to yine sai a ce a galala an sa wani an kwa sai an gama hannu da wuya tukuna fa yi al aidi majmu'a da hannaye an tara su ila lazqani zuwa makogoro fa hun su dinnan muqmahuna haka muqmahuna yake an sa yake an sa muqmahuna ay rafi'una ru'usahum saboda sasarin ya ja wuyan la yasdiuna kabura ba su da iko su yaga da kansu yine mukumahu wa za tafsil wannan musaltawa ne wal murad annahu la yaz'anuna lil imani ba za jawa iza ga imani ولا يكبرون رؤوسهم باسا قسقنت da kansu kasa lahu a gar imani na'am waja'alna min bayni aydihim sudan wa min khalfihim sudan fa aghshaynahum fa hum la yusirun waja'alna Allah ya ce mu ne muka sanya min bayni aydihim nan gaba gare su sudan Allah ya ce tohiya mun tsare wa min kalbihim bayan su ma sudan mun tohi fa aghshaynahum Allah ya ce mun lullube su wa musulun la yusiruna ba za su gani ba ai tamsili ne aidan lizaddi durbil imani alaihim an toye musu tabarkin imani da wanda ma suka kewaye gidan annabi kaga annabi da zai fito jibril ya ce dinga jan wannan aya haka aka yi ya fito har kowanne zuba musu ƙasa a kansu ranar yakin badar da aka kai su kuma duk lokacin da mutum yake da niyya zai yi wani bulaguro za ka tafi wani guri aka ce wane ka hirya ka fito ba a gurin za ka hirya ka fito ba ya wane ya hirya in da an faɗa haka mutanen da akwai shirin da ake wani ta ya daura gurinsa ya daura kambunsa a dan hiyir ya fasi ne shirin ai ba ka sa riga da wando ba an riga ne za ci wani je ka sa kayan ka ka fito to kana almajiri an ce wani shiga gida ka hiriya ka fito yadda za ka yi ka san shi wando yawwa an fi so a sa shi a zaune ai eh ka dan zauna sannan ka sa wando amma rawani a daura shi a tsaye a tsaye ake naɗa rawani shi ba a zaune ba to lokacin da ka zauna bakin gado za ka sa wando kabar ka na dama sai ka ce bismillah sai ka ce waje alana min bayni aidihim sudan sai ka sa kafar dama na hagu kuma sai ka ce arrahmani wa min kalbihim sudan to sai ka tahi ka miƙe ka rike tumarin arrahimi fa agshayna hum fa hum la yubsiruna dai ran da rigima ya kore ka bata ba za a ganka ba in dai ga wata mota kai ga jirgi kai ga in dai wani rigima ya tayi ba inda za a ganka kaɓata kar shi ne shirin bismillahi waje Allah min bai ne aidiyin siddan a ramani wa min karbiyin siddan in za ka ɗaure ta mutum sai ka taye ka tsaya an rahimi sai ka na ɗan ƙulla fa a gayyahe na hun fa kuma layi basiru nan gaba kuma kahiriya Allah ya yarda an ba ku shi duk mutumin da zai fita zai je wani guri a zamanin na yanzu ka yi shiri ka hirya sannan ka fita kowa ya gane ko zamani ne saboda in ka fita baka san yadda za ka dawo ba eh mota za ka yi ga da wa za ku ga moto ka yi shiri daga gida in Allah ya yarda ku Allah zai kare ka to Allah ya ce fa ga shi na hum la yusiruna ai annabi ya tare da wannan me yake da suna fakara ya tare da ita ya ce ke ya kike aje kwan naki haka a fili ya ce ya rasulullah ai ina jin ayar Allah ya ce waje aya ce in zan aje kafa ta da dama ya ce sai in ce waje Allah min bayani aidiyin siddan in zan aje na wuce in ce haram ma ne min sai in ce bismillah bismillah waje Allah min bayani aidiyin siddan in zan aje na dama zan ce haram ma ne min kalin siddan annabi ya ce da zaki ce a rahimi ba ga shaina ko la yasiro ni ma ba zan ganki ba sai ki mu ya ce sai ki mu yi ne yasa da wannan aya ce daga zaran ta zauna sai ku yi ta nema barkonansa sai in Allah ya tayi nuna muku sai ka ga wani abu kaman barkono a yi idanun ne eh daga ta kwanta yi kenan yasa ba ganin ta take laya wannan ismin take ta eh in za ta sunku ya ta aje bismillah wa ja'alna min baina aydihim saddan arama ne min kalbihim saddan arayin wa fa ga shena hula in ta buya lip shikenan ita ma ta zama kasa sai kai ta taka ta maka wuce eh kuma hi lamarin Allah ya boya abu fa abun tsoro ne in an ɓoye ta din in ka taka ta ma ita ma ƙasan ne ba abin da zai faru ba ba dama ba bambanci da ita da ƙasa ai da ana neman fakara wai a jeje ta ɓoye wai ba ganin ta har taka ta ake yi tun da Allah ya ɓoye kayansa to in an ta zama ƙasa sai dai in ya ta yi da kayansa amma a lokacin dai sai ku yi ta taka ba mala'ika in ka zo kawai naka sai ya juya nan in ka taka nan sai ya miyar nan kurin kana ta yi Allah ba zai yadda ka gani ba alfarman manzon Allah. To mu je na'am.
Wa sawa'un alaihim wa kunzartahum am lam tunzirhum la yu'minun.
Wannan wawan daidai ne alaihim a gare su. A an zarta wai shin ka musu gargadi ne ya manzon Allah? Am lam tunzir ko ba kai musu gargadi ba dai. Allah ya ce la yu'minun ba za fa su imani ba ko ma an musu gargadin ko ba yi ba Allah ya riga ya ya done zuciyan inna ma tunziru man ittaba zikra wa kashiya rahmana bil ghaib fabashirhu bi maghfiratin wa ajrin karim inna ma tunziru wanda za ka yi wa gargadi gargadi amfane shi man ittaba zikra sai wanda ya ba alqur'ani wa kashiya rahmani ya ji tsoron Allah bil ghaib ba tare da ya ga Allah ba kabahu ya ji tsoronsa wa lam yarahu bai gan shi fa bashiru Allah ya ce to kai masa albihir bi magfiratin da samun gafara gurin Allah wa ajran da lada karimu mai karamci huwa aljannati ita ce aljanna inna nahnu nuhil mawta wa nakatu ma qaddamu wa asarahum illa mu ne inji Allah na hana Allah ya ce mu ne Allahu akbar nuhil mawta Allah ya ce mu kira ya matacce inji Allah ونكتب ko muna rubutawa a lauyin maguzi ma kaddamu na abin da kuka gabata min hayati kuma na dangane da rayuwar min kairin na alkhairi ne wa sharrin ko na sharri li jawuzu alai don mu muku zakayya da yi wa atharahum ay ma irsan nabi barukum da abin da aka koyi a bayan wa kullu shay Allah ya ce dukkanin wani abu a sai nahu Allah ya ce mun kiyayo shi fi imamu mubinin alawil mahuzi ne imamu mubinin kitabun bayyana littafi ne mabayyanin abin da yake ciki huwa lauhil mahfuz shine allan kudura eh kaji wanda ya riga ya kewaye duk abin da za a yi a duniya har tayin kiyama yana allan babu wani abu da ba za a yi ko za a yi yau ko za a yi gobe allan ya riga ya rubuta ko ma menene ba ya za a ji tsoron allah duk labaran nan yan rediyo da suke tai a rubuce yake ba kullum jarida yana fita ba a yi ta yi a yi ta yi yana na rubuce gurin in sun je za su tadda kayansu karka ce wai maganganun za su yi wa allon ko ba zai ɗauka ba allo ne na allah wanda yana tafiya da tsari eh kafin a yi duniyan ma an riga an yi maganan tukun ma duniyan ta zo ba wai hawa kurin an yi ba ne wai yawan abin muke yi ana rubuta a kafin a yi duniya alƙalamin sunansa alƙalamin alƙadari alƙalami ne na ƙudura shi alƙalamin ya san isharan Ubangiji, kuma ya san nufin Ubangiji. Shi ne lokacin da Allah ya Allah ya halitta alƙalamin ya ce, Ka rubuta, ka yi rubutu da ya hau kyarɗan nan sai da ya jike Allah da tawada. Saboda tsoron Allah ya tsage gida biyu, aka zage mai da halittarsa sai da aka yi sau uku ya ce, Ya Ubangiji ban sa abin da zan rubuta, ya ce, nan gaba zan yi duniya, za a yi duniya a gaba. abin da za a yi tun daga farkon duniya har ƙarshensa ka rubuta kunan yawo da kansa kyar-kyar-kyar-kyar-kyar-kyar-kyar-kyar ya gama yin duk abin da za a duniya ya ce Allah na gama shi kenan bakin alƙalamin ya bushe duk abin da za ka yi yau ko gobe ko jibi yana nan kurin a cikin Allah eh gobe za a yi kaza in ana so a ga gaibin Allah Allah za a je a duba ai abin da zai yi gobe ko jibi yau ranan kaza ga watan kaza daga yin duniya ranan kaza da yin daidai duniya zuwa yau yau ne ranan in ka bi fikirin za ka ji abin da za a yi a yau eh haka za a ga kuma abin da za a yi gobe ma za a tarar to shine Allah Allah ya ce imamun bibinu komai yana ciki eh duk abin da za a yi yana cikin Allah da wanda za a yi da wanda aka yabewa da wanda aka yi gafara da wanda zai ga aljanna da wanda zai ga wuta to shine fasarar imamu mubin ya riga yayi ba abin a boye yake ba yana nan a cikin gaiban Allah in ana so kuma sai a leka da mutum ya ga gaiba وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون wanda rubu za mu ba ku labari Allah ya ce za mu sa muku labari ba ga kowa ba ai lahum a gare su ai masala ashabal qarya ma abota birnin antakiya yine qarya din antakiya shine Allah yake ba mu labari Na- masala ashabal qarya iz ja'al mursaluna yayin da manzanni suka ga cewa mutanen birnin antakiya babban birni ne wanda aka yi shi ai allazi antakiya iz iz ja'ahum mursal yayin da manzanni suka zo musu to yine birnin antakiya ku duba ku gani a sharhi sai ga ƙarin bayani a birnin na antakiya waye madinatun wata birni ce bi arar rum can ƙasar rumawa aka yi ta za ta suwarin azimin tana da ganuwa babba ganuwan birnin antakiya min sakarin daga dutse ne waye bai na kamsa da jibalin yana nan tsakanin duwar watsi guda biyar da wara isa na ayyara mil kafin ka kewaya dutsen kilomita mil goma ya biyu ne Allah ya musu ganuwan dutse kurin su kuma a tsakiyar suka zo wani dutse ne haka kwarar dutsen ya kewaye ɓat sai ƙasan ya zama gona ya rairayi sai aka yi ƙofa su kuma suka zo suka yi tsakiyar suka yi birnin su sun huta da yin ganuwa eh ganuwan na Allah ne shine an dakiya addu'ar wasan manya-manya guda bakwai na duniya to wannan dutsen yana ciki ina fata kun fahimta eh kafin ka kiwaye ma kilomita sha biyu ne wa hazil tilkal qissa abinda ma ya sadar da wannan labari anna isa alaihi salam annabi isa tsira da amincin Allah ba azza rasulain shine ya aika masanja guda biyu min alhawariyin daga hawariyawa ila ahla andakiya izuwa ga mutanen birnin andakiya ismu ahaduhuma sunan ɗayan da annabi isa ya aika sunansa sadiku wasani masanjan annabi isa na biyu sunansa masaduki ma qaraba min al-madinati yayin da suka zo kusa da birnin sa Aisha kan sai suka ga wani dattijo yar'a ganamatin lahu yana kiwon wasu tumakansa wa huwa hi wannan dattijo sunansa Habibun Nijari sahibu yasin yi ne ma'abocin yasin fa sallama alaihi sadiku da masaduki suka yi sallama ga Habibun Nijari fa qala shaykh wannan dattijo lahu ma yace da su man antuma ku suwaye faƙala suka ce rasula isa alaihi salatu wassalam mu ma sun jan annabi isa ne na da uku mun zo ne mu kirawo min ibadatul asnami ku bar bautan gumakan nan ila ibadatul rahman ku goma bautan Allah faƙala sai habibin nijari ya ce da zo a ma kuma ayat tare da ku akwai alama na cewa ku ma sun jan annabi isa ne ƙala sadiku da masaduki suka ce na'am ƙwarai na shibal mariru muna warkar da marar lafiya wa na bariul akama muna warkar da makaho wal abrasu da mai barasu bi izinin lahi ta'ala amma muna yi ne da izinin Allah wa zalika karamatun lahu ma wannan karama ne gare su wa mu'jizatun li nabiyhi ma ko mu'jiza ne ga annabi Isa li'annahu lamma arsalahuma yayin da annabi Isa ya aike su ayyadahuma ya karfafe su bi mu'jizati da mu'jizarsa da mujiza ta sa ta karfe su hi agunsa mujiza ne amma agun salibu da masaduki karama ne qala shaykh sai wannan dattijo ya faɗa habibin nijari yace inna li ibna marira ni ina da ƴaƴa yarin ina da ɗa mara lafiya manzu sai ne shekara da shekaru qala suka je fan da libina mu je mana nan zura halu mu je mu ga halin ƴar taka ko kuma ɗan naka fa ta bi sai suka raka habibin nijari suka je gidansa fama sahibin suka da sadiku da masaduki suka shafa dan nasa faqama fi lokaci ta yi dan atake dan ya tashi bi idnin Allah ta'ala da idnin Allah sahiyan ya zama gahi da lafiya garin fa bashal kabaru fil madinati nan da nan sai labari ya watsu ya kai ga wannan birni na Antakiya wa shaballahu ala aidihima sadiku da masaduki a hannunsa Allah ya warkar da kasirin min almarra mara lafiya da yawa da yawa wa kana lahum malikun a garin akwai wani sarki ya bi da asnama sarkin yana bauta wa gunki ismuhu sunansa an yawa an ɗiƙa an ɗaka za ka so ya kira da an ɗake da yi ne an ɗiƙa ɗin fada'a bi ma sai zargin ya kira wa'annan saribu da masadukin wa ƙala ya ce man an tuma ku su waye ƙala suka ce mu rasulu isa alaihi salam mazinjan annabi isa ne ƙala ya ce wa fi ma ji tuma da ne wannan abu kuka zo ƙala suka ce na da kuka muna kirawo ka min ibadati ka bautawa yawa ka bar bautan man la yasma wala yabsir wanda baya ji baya gani shine gunki ila ibadati man yasma wa yabsir zuwa ga bautan wanda yake ji yana gani kala yace wa hallana ilahu duna alihatina yanzu bayan gumakan namu ma akwai wani Allah kala suka ce na am kwarai mana allabi a waje da ka ai ne wanda ya samar da kai wa aliya daga da gumakanka ƙalar umar sai suka ce da shi Uma tashi hata nan zuru bi amri kuma ya ce bari ta na duba lamarinku fata ba human nasu mutane suka bi su fa ka zo ma aka rike su wa jalladu kullu waye da minu ma mai tajjada yana rike su yace kowanne daya da sadiqun da masadu ya je daure su aka fara musu bulala kowanne daya musu bulala 100 sadiqu bulala 100 masaduki ma bulala 100 wara huma fi sijini kullun yasa ya kulle su falamma kazaba wararaba yayin da ya karyata su ya dake su ba aka isa alayhi salam sai annabi isa ya sake tura wani a bayan ra'asul hawariyuna shine babban hawariyawa sunansa shamun sabi ala azarihima sai shamun shamun sabi ya bi bayan su libi siru ma da mun ya gansu yine qur'ani yake cewa idan salna ilaihi musnaini idan salna ilaihi musnaini fa kazabuhuma fa azalna bi salisin fa qalu inna ilaikum mursalun kaji abin ya bayyana da aka tura sadiku da masuduki suka kare ta su to sai aka aika shamun safi shine fa azalna bi salisi fa da kala shamun balad sai shamun safi ya ga garin almutana kiran ya jirkita kamanninsa faja'ala yu'ashiru hashiyatul maliki sai ya danga tarowa bangaren masarautan hata an saubihi har suka ebe haso da yi farafa'u kabarhu sai aka dauki labarin shamunun sabi ilal maliki aka kai wa sarkin fadawi ma shamunun sabi sarki ya gida shi wa nasabi aka ebe haso da yi wa karmau ya karrama yi wadar ya ashiratu ya yarda da wato zamantakewa da shi faƙali lil maliki za ta yi wa sai da ya zo sarkin ya ce mun yi bakon malami na ji labari zo san da zuwa to ma da layi je zauna sarkin bai ce ga abin da ya kawo ni ba kaga ya ɗaure masa mutane guda biyu sai da ya bari ba kwana ɗaya ba biyu ba sarkin ya ga ya nutsu wata rana sai ya ce lil maliki da sarkin za ta yi wa ya ce balaga ni labari ya zo ma annaka habasa rajulai ni na ji labari ba an ce ka ɗaure mutane guda biyu mina sijini a kurkuku wannan rabato ma ka buge su shine da auka yayin da suka kira ka ila gaira dinika zuwa ga addinin da ba addinin ka ba fa hal kallamtu ma lokacin da ka buge su ka daure su ka yi magana da su wazan ya kauli ma ka ji ka saurara maganar su eh ka ji ka saurara fa kare yace halal garabe yace kai na zan saurare su ina cikin fushi ai baini wa baina zalika tsakanina da wayannan fushi nake yi yasa ban tambaye su ba kale yace fa inni ara ai wal malaku ni yanzu abin da nake gani ya kai wannan sarki anta da ma me zai sa yanzu ka kira wasu wani mutanen hata na dalau alama inda huma mu yi tsinkayen mana mu ga me suka zo da hi tukuna fadawu mal maliku sai sarki sa aka kira wasu sadiku da masaduki amma da shamunin duk tafiyar su ɗaya fa yawwa amma kaga ya nuna kamar tafiyar su ba ɗaya bane fa qala shamunu sai shamunu yace da sadiku da masaduki mun arzala kuma ilahu na kai waye aiko ku zuwa nan gurin qala suka ce allahu allazi kalaga kullu shay'in eh Allah wanda ya halitta komai ya yi kamu walai da lahu sharikun ba da abokin tarayya fa qala shabunu sai shabunu yace fasafahu nan ne ko eh sannan shabunu zai yace dai fasafahu wa awjaba kun subbata mana kun takaita kala suka ce innahu ya balu ma yasha yana aikata abin da ya zo waya kuma ma yuridu yana hukunta abin da duk yake nufi faƙala shabunu ya ce wa ma'ayatu kuma to me ayoyinku a kan cewa Allah ɗaya ne ƙala suka ce mata da mannawa me kake buri fa amara malik sai sarkin ya umar ya ce a ta ja'u bi gulami ya ce a je a zo masa da wani yaro maɗamuzul ainaini nan gurbin idon kaman gohi yake wa mauriul ainaini kal jabati gurbin idon ma kaman gohi yake idon ya shafe kaman gohi fama za la yad'uhuma rabbuhuma suka ce to to muna so wannan yaron ya samu ido idan ya buye yi ba magana fa ido nan din ba ido ba nan din sandimdim ne kaman goyi sandindim goyi kudin aka yi babban goyi ba idanu kudin eh so suna ta addu'a suna ta addu'a hata in shaga maulidi basare har kudin aka ga nan gurin ya fara tsagewa haka yana tsagewa yana tsagewa gurbin ido ya tsage fa kaza bin da katai ni mina dini da idan ya tsage nan yayi rami nan yayi rami sai suka dauki tabo ɗayan sai mulmula tabo sai tura gurin da idan ya tsage nan ma aka mulmula tabo aka danna gurin a to dama daga ya kai mutum sai dai na baku mamaki mina haka lakana ku ai sirri ne wa biya ni idi gomi na nukuri kun taratan nukuri daga nan suka mulmula tabo su biyun suka dan tura suka za idanun nan ma aka sa nan ma aka sa masa ina fata kun fahimta fa kaza bin da kataini min dini hawarahu ma biya da kai a gurbin idanun suka sa fasara ta sai wannan taban ya duye mukula sai ne sai zama kwayar idanu ya bisiru bihi ma wannan mutum yana gani da su fata ajabal maliku sarkin sai mamaki fa qala shaquni lil maliki sai shaquni ya ga sarkin yace in anta sa'altu ali hadika hata ya zana wa misali to yanzu kayan ka tambayi gunkin naka zai iya da wayannan suka yin ji shamu kana laka sharif in dai gunkin ka yana irin wannan ai kana da daraja wala ali ya diga yi ma gunkin naka yana da daraja fa qala lawul malaku sakin yace laysa li anka sirrun makadum yace ai mu abun mu ba wani sirri boye fa inna ali hadana yace wayannan gumakan nasa allazi ta'budu suke bauta masa ai la yasma'u ai gunkin su baya ji wala ya basiru baya gani wala ya ruru baya cutarwa wala ya bawo baya amfani ba wani sirri da zamu goye ma mu gunkin namu baya ji baya gani baya baya baya ji baya gani baya cutarwa baya amfani wa kana shamun yargulu malam malako shi shamunu da hida sarkin suka yiga alal alal alal sarmi yace mai ga gunguma kan naka ta suka yiga wai sallah yayi sallah wai da raro yana kankar da kai hatta zanu annahu ala millati shi ya dauka ma yana kan addinin fa qala al maliku lir rasulain sai ya gaya wannan sarkin yace in qadara ilahu kuma allazi ta'buduna in kuna tsammanin Allah naku da kuke bauta ala aya ilmai zai raya mace ce amana bi zamu bada gaskiya da wa bi kuma da kubiyin duka qala suka ce sai suka ce inna inna ilahuna qadirun ala kulli yanzu suka ce to ai mu ubangijinmu yana da iko ba ma raya mace ce ba yana da iko akan komai ba fa qala al malik sai zargin ya ce inna hawuna mai ta to aya wannan gurin muna da wani mamaci kada mata manzo sabata ayyami ya mutu yau kwana bakwai wa huwa ibnu da da hakani dan wani babban bafadan mu ne anan wani akartuhu amma ban binne shi ba falam albana wa ta yarju abu dama so muke sai babansa ya dawo babbansa babban bafadan mu ne ya da bai da ba yaron ya mutu yau kwana bakwai ban binne shi wa kana gaiban ya buya wa kan kaga ya raga yaron ma ya fara doyi ya jirkice mu je ku ya zuwa wannan ya tayi faja alaya da urabuhuma alaniyatan da sadiku da masaduki suka je gurin wannan majajjan suna addu'a a bayyane wa shamunu ya da urabahu sirran ai sai an taya musu ai fa azabna bi salisin ai su din chemical ne sai da wannan babban yi kuma sam'unu a hankali a koye ya yi shiru kamar ba kuma yake yana rogon Allah a koye su a bayyane faƙamal mai ta wannan mamacin sai ta ya tsaya wa ƙala ya ce in yi mai tun manzo saba ta ayyami ya ce ai na mutu anan kwana na bakwai wa kunta mushrikan ya ce ni mai tara Allah da wani ne in ji shi wa da kalbi fi saba ta auda ya ce minan nar ya ce duk wutan jahannama bakwai a kwana bakwai nan an sa ni wani a hazar kuma an tumale ya ce wallahi na je lahira na dawo ina tsoratar da ku ku ji tsoron Allah eh ku kiyaye kanku ku ji tsoron Allah ya ce wannan layin da muke ba mai kyau ba ne fa'amanu billahi ku ba da gaskiya da Allah sun makala ya tafi ta abuwa ba sama aka bude kofar zuwa fasa da shaban sai suka wani saurayi hasana wajen mai kyakkyawan fuska yashfau yana neman ceto li hawul lahi salasa ga mutanen nan guda uku shamun wa hazaini da shamun da wayannan mutane guda biyu wa shara biye da ila sahibi yayi nuni yace wa anna ashhadu an la ilaha illa allah wa anna isa ruhullahi wa kalimatuhu daga nan yi wannan wanda aka tada shi yace yace na heda ba sarki abin bauta da gaskiya sai annabi isa manzo ne na lahi wanda ya mutun ya ta ya musulunta fata ajabal maliku sarkin yayi mamaki min zalik fa alima sai fala ma yayin da alima shamun yayin da shamun ya gane cewa anna qawluhu qad azara bi mulki lalle magana nan yayi tasiri a zuciyar sarkin akbarahu bilal sai a take shamun ya bada labari yace wa annahu rasulu isa yace to abin da zan gaya ma ba wayannan su biyun ba ni ma ma sun jane na annabi isa wada'ahu ya kira sarkin fa amana al maliku sarkin yayi imani wa amara ma'ahu qaumun wasu mutane suka yi imani wa kafara al akaruna wasu suka kafirce wa kila wani kaulan bal kafara al maliku sarkin ma dai bai imanin ba kafirce wani wa jama'a ala qadal rasulu ko wa qaumu suka yi taro za su kai sariku da musaduki da mutanen fabalaga zalika sai labari ya kai ga habibin nijari wa huwa ala babal madina gidansa yana nan a bakin garin birnin andakiya faja ya sai to shine gaba kadan zaka je na'am
قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا suka je ma antum ba zai imani ba illa bahir mithla suka ce kuma mutane ne irin wa ma anzala rahman min shay suka ce Allah bai sauke musu komai ba in ma antum illa takdhibun ai ba komai bane sai dai kare ta suka yi nam qalu rabbuna ya'lamu inna ilaykum lamursalun qalu suka ce da shamun sabi da saribu da masaduki sune masu wannan magana suka ce rabbuna ya'lamu ubangiji mu shine masani inna ilaikum la mursalun haqiqa mu dinan ai an komu ne zuwa gare ku na wa ma alaina illa al balagul mubin kuma alaina ba komai ne ke gare mu ba illa al balagul mubin sai dai mu yadda aikin ubangiji aikin da Allah ya mana mu yadda hi قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا كجا إنا تطيرنا بكم ومن سنفاكما bi wayilin gida da madare annabi sau tun da kuka zo garin nan ba a yi ruwan sama ba la illam tan da wallahi idan ba kwanu da wannan kira da kuke mana ba la narjumanna wala za mu jebe ku da marmara wala ya masanna kun minna azaba a tare da mu fa azaba mai radadi zai same ku na qalu dairukum ma'akum ayun zikir ma'akum ayun zikirtum balantum qaumun musrifun qalu suka je dairukum kaga canfun ku ma'akum yana tare da ku shine kafircin ku a in zikirtum a yayin da muka muku wa'azi ba ku ji wa'azi ba bal bari maganan ku antum ku dai kauman mutane ne musirwuna mabarnata mutajawazuna da hadi kun ketare iyaka bi shirki hum da tara Allah da wani na'am wada min aksal madinati rajulun yas'a lokacin nan ne habibun nijari yazo faja rajulun ay balaga zalika habibun nijari wa huwa ala babil madina faja yas'a ilayhi yana gudu ya zo ya zukuru huwa ya da'uhum ila da'atul mursalina shine rajulun min qasal madinati gidansa yana can nisan birnin ba kusa da gari yake ba anan ne da habibin nijari ya jan kare ta mutanen nan yas'a yana gudu ya zo shine yas'a eh yana gudu yana gudu yana gudu ba hankali ya zo shi habibin nijari to kaji dalili kenan a can birnin ayyatad adu yana zauni limasan ya bi ta gazimil qaumur rusulina saboda mutanen sun kare ta wayannan manzanni yana zuwa kuma yace kana ya kun kana ya qaumi tabi'ul mursalin kana yace ya qaumi ya ku mutane ittabi'ul mursaluna ku wa'annan manzannin fa ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun ittabi'u dan me yasa ba za ku bi bane man la yas'alukum ajran wanda ba san biye ku lada ba ala risalati ga manzanci ga iya da aike wa hum suduna muhtaduna shiryayyu ne baqila lahu an ala dini sai suka ce anta ala yanzu kai ma kana kan addinin su kai ma kan addinin su kake habibin nijari faƙala ya ce da su وما لي لا أعبد الذي فدرني وإليه ترجعون wa mali a cikin me zai hana shi ne wa mali me zai hana la abu da lazi ba zan bauta wa allazi fadar ni wanda ya halice ni kalaga ni ya halice ni la mani ali mi ibadati ba yadda zai hana ba abin da zai hana bauta masa al mawjud ai muku tariya wa antum kazalika kuma haka ne dole ni man bauta masa kuma ku zo mu tare mu bauta Allah da ni da ku na'am وإليه ترجعون wa ilai kun manta ne zuwa gari Allah turja'una za a maishe ku ba da mauti bayan mutuwa wa yujazi kun sai a muku zakayya da kufri muku da irin naku kafirci na'am آتاكذ من دونه آلهة ata ki zuwa shin kun rigi min duniyi wani Allah aliya gumakai su kuka daga إن na'am يردني الرحمن بضر لا تكن عني شفاعتهم شيئا ولا in ينقذون yuridin rahman yanzu idan sarki Allah ya nufe ni belurin da jinya la duguni an ni shaba da rusha ai ce zan da kuke mun ba zai amfane ni da komai ba aladi za mu tumu hawan da kuke riyawa shan da wana wala yin kizuni ba za ku iya tsame ni ba Mm.
إني إذا لفي ضلال مبين ai a ce idan na bauta wani Allah ba Allah na bauta ba idan a wannan yayi labi da lalan ai kaga na cikin bata mubinu a bayyane in dai na bauta wani Allah ba Allah ba na إني آمنت بربكم فاسمعون in ne yace cewa ni amantu bi rabbikum to ku yada kowa ya ji na yi imani ga ubangiji na bi rabbikum da ubangijin ku shine ubangiji na fasma'u ni ku saurare ni isma'u qawli ku saurare magana ta daga fadin wannan gobara jamu aka dinga jifansa famata sai habibin nijari ya mutu akan ya faɗi wannan magana eh suna jiba suna jiba yace ku saurara ni dai na imani da Allah to ga irin goma ta arziki da Allah ya masa na'am قيل ادخل الجنة Allah ya ce to ai kenan kila lahu inda mauti yayin da za a zare dan habibin nijari aka je tunda akan Allah gaba da aka kila aka je udkhulul janna shiga aljanna wa kila da kala hayya a raye ya shiga shine ya ga mutanen jiban sa suke yi eh kun gane ko ku duba shirin ku gani mana ba ku gani asma'u qawli farajjahu suna jiba suna jiba yayi ne fa mata sai yazo ake jiba mutum da ya sanai wannan shine sirrin jiban a nemi wani tsakon kwani a dinga jiba duk wanda yana wannan din to ya zama wannan kafirawa yawwa yadda aka yi habibu ne jarihi kenan ai da suna jiba suna jiba shi mumini ne su kuma kafirai ne amma jiban sun yi nasara a kansa amma ya yi nasara a rayuwarsa ya yi ga aljanna jiba ta same shi ya yi ga aljanna su kuma sun yi jiba sun yi ga wuta yi ne dai sirrin ya san nan eh gaji za a maka ya san za a yi maka kai ja neman wani tsakon kwani ana jiban mutum to kafiri ne kai wayannan kafiran da suka je ba habibin nijari ko ma ka yi nasara jin daɗin kaɗan ne a lahira dai wuta za ka duk wanda ya jifan eh, akan yasun ma da wannan ne baka jana cewa an jiye shi to ai wannan sirrin suka ɗauka na jifa ne in ka ji daɗin ma a duniya sai ne abinda ƙarshe wuta za ka yi ga to kun ji ina fata kuna fahimta duk sirrin yasun a nan yake ana jifa ana jifa ai kaga mutum ya mutu ko to shi kenan shi ne sirrin da suke aikin sharri da shi wanda bai gane ba kuma sai ya gane na'am قال يا ليت قومي يعلمون ila lahu inda mauti yayi mutu aka ce dai udkhulul janna kila wasu malaman suka ce da kala hayan arai dai yana raye yayi ga Allah dai bayan yayi ga aljanna yace bayan yayi ga yace kala yana yi ga aljanna sai a lokacin da yayi ga kala yace ya kau kala lai yace kai to komi mutane na ya lamuna ba su ana sani ba sun dauka kai ni suka yi ni ko Allah aljanna ya sa ni da dai mm.
بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين Bima gafara li rabi ubangiji na ya mun gafara bi gubrani da irin nasa gafara waje alani kuma Allah ya sanya ni minal mukrami daga manya abun mutane abun karrama da daga wanda za a karrama su a lahira yace to yana daga ciki to nan ne kan izu za mu tsaya ko eh muka yi sallah kuma sai mu dawo aiwa na salati goma darajar manzon Allah karanci fatiha kafa uku uku godiya ga ubangiji فاجأ لصلاة الفاتح الحمد لله رب العالمين الفاتح